بالله من الشيطان الرجيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نعم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke angwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a uku ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da shidda ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu. Allah mana mawafaka. darasinmu na ƙarshe mun tsaya dai aya ta saba'in da uku to ganin alaramma da ya zo ƙarshen bayani na kore na 'yan wuta ya tsaya baki 'yan wuta yana sha Allah sai mu tashi aya ta saba'in da uku mai magana 'yan aljanna kwana biyu alaramma dai kunga shiru ya ta yawon wa'azi ne sun ta yi sun yi bayanan sun yi togo sun yi gana Allah bada lada shi da wasu malamai daga cikin malaman ne mai Allah ya ma'aya ta 73
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله سبحانه وتعالى نابام لاباري حالا دا زي كسنشي bayan tashin kiyama bayan an yi hisabi kowa ya san matsayin shi yanda za a yi rakiya wasu kuma a koro tawaga-tawaga ta ɗan wuta mun ƙare bayani na ‘yan wuta zai muna cikin bayanin ‘yan aljanna don cewa wasiƙar lazina taƙa rabbahun ilar jannatu zumara za a rako waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu rakowa zuwa ina ilal janna zuwa gidan aljanna zumara kuma kungiya kungiya jama'a jama'a san ce mutane hatta masu imani mutane kala kala ne aiki kala kala ne wasu bangaren jihadi suka yi suna ko suka bayyana wasu bangaren azumi wasu bangaren yawan sadaka kowa dai da irin abokin za a gama jama'a jama'a kowace da nata haka za a koro za a rako su jama'a jama'a kowace jama'a da irin nata to wannan haka za a taho a wannan rana zuwa gidan aljanna yace suna tahiya hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo da aljanna sai ta wa futihat abwabuha can nan yan wuta babu wawo hatta idza ja'uha futihat abwabuha su ‘yan wuta tana cikin tawalfasa ko da kushi sauransu sai sun zo ne buk za a buɗe ko san bala'in zahi ana buɗewa ko da kwano ne ya zahi ka buɗe suka kan za ka ji haka za a ma ‘yan wuta su yesu amma su ‘yan janna kahin su zo yanzu ake karrama baƙo in ya zo wani wuri kahin su kowa a buɗe ana jira kuran shi take nan lokacin suna tahiya ana rakiya lokacin da suka zo tuni wa futihat abwabuha tuni an bude koyoyi kuma suna zawwa wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum in gadin aljanna suna zawwa su kuma salamun alaykum amincin Allah ya tabbata a gare ku salamun alaykum amincin Allah ya tabbata a gare ku sai shine cikin hijir Allah yake cewa إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين نعم الله إن المتقين في جنات وعيون ما سجن باي ما سجن صورة الله suna cikin gidajen aljanna da idanuwa na ruwa daban-daban suna zawa ta udukuluha bi salamin aminin ace ku shiga cikin aminci eh ku shiga cikin aminci kuma ma'ana har abada ne utukuna bi salamin amini ku shiga cikin aminci sai shiga salamun alaikum tibtu amincin Allah ya tabbata gare ku tibtum kun more kun more shine tibtum kun ji dadin ku kenan kuma fadkhuluha khalidin ku shiga wannan gida kuna masu dawama a wuta kai a gidan aljanna da kiyaye kuna masu dawama gidan aljanna kenan shiga ce ta har abada ba a shiga a huta huta ake shiga da rahama ta Allah a huto bayan ci azaba amma aljanna an shiga kenan ba a huta an shiga hal abada ne jin daɗi na hal abada yace a wannan hali sun shiga wannan gida sun samu wannan rahama ta Allah me za su ce bayan sun samu wannan tabbaci
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الله أكبر الله يتي ganin wannan garaba da wannan dacewa wa qalu alhamdulillah Allah sa muna ciki za su ce godiya ta tabbata ga Allah za su ma Allah godiya allazi sadaqana wa'ada wanda ya gaskantar mana da alƙawari da ya mana ta hanyar manzanni shi wa awradna al-arda ya gadar da mu da wannan ƙasa mana gidan aljanna ne wa tabbasa mun samu labarin aljanna a wajen kowace al'umma ta wajen annabinta wannan shi ne kamar da yake cikin arab da alƙawar wanda za a mafi zirgin gina na cikin arab da za a na mafi su gini su su gini kashe kashe shir a arab ta yi mutajin an har su ji mutu ونذرنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار na'am wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li وقالوا hadha
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة بورثتموها بما كنتم تعملون
‘yan uwa muna kan aya cewa ‘yan aljanna bayan sun shiga aljanna tabbaci suna cikin aljanna za su yi godiya ga Allah allazi sadaka na wa'ada wanda ya gaskanta mana alƙawalin shi na wannan gida na aljanna wa auratun al'arba ya gada mana da wannan ƙasa mana gidan aljanna ‘yan wasu aka ta mana ta gado gado saboda kowa su lamarin gado wani abu ne wani zai sha wahala ya tara ya gyara ya shirya makomi baka da wahala ko daya iya haduwa ka zo ka hau kamar naka shi ne gado baka da wahala ko daya ce ko sai morewa sai shi ka zai yanzu ce an gada muku ita ita ke na Allah ce wannan shi ce wacce da Allah ya maka cikin Arab Allah ya mun labarin kasa a nan duniya yakan yi duk imanin mu sabai zaɓe saukana iyayewa kamun lahi ko na maka laifi ka zama bakan magana ko na rama a daina matsala ta tsakanin masu imani kan wakana har ta sabai wani shi ne ga labari ita aljanna ba a shiga da rankin da wani da ginna da wani hushin ko kyama wani ko ko haushin wani ba a shiga aljanna za a shiga lafiyar lau la zuciya lafiyar lau da shiga shi ne Allah ke cewa wa naza'ana ma fi sudurin min ghil za mu hudda duk irin abin da yake zukatan bayi da duk wata kiyayya wani matsala tsakanin Allah zai hudda haka za a shiga an hudda komi ta shi nake cewa ya kan aya wata daga ta wace ikhwanan ala surri mutaqabilin ya kawai da Allah masu kawo kin za su shiga zuciya ba komi kuma su ikhwanan ala surri mutaqabilin za su ga suna ƴan uwan juna suna farin ciki kowa ya san dan wanci haka za a zo a shiga wannan gidan aljanna Allah samu na ciki yace tajari min tatil anhar koramu na gudana alƙashin ɗan aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha kaji za su yi godiya ga Allah wanda ya ce muna godiya godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga samun wannan matsayi ba dan wayenmu ba ba dan karhimu ba wa ma kunna linahtadi laula an an hadana Allah baiwa da karan kanmu an ba dan ka tari ba shiriya ta Allah zai mana ba ma iyawa da karan kanmu kuma Allah godiya da ya musu muwafaqa da samun wannan gidan aljanna shi naka cewa wala haula wala quwwata illa billah ma'ana ta kenan mutum bai da ƙarhin bai ta dabara ta kauce masa saban Allah kun bai da ƙarhin bautar Allah duka wannan bin barin saban Allah ƙarhin ba Allah duka illa billahi in taimakon Allah shi da kenan ba mu da damar wannan samun wannan shari'a laula an hadama Allah an ba dan ba Allah ya shirye da mu yace laqad ja'at rusul rabbina bil haqq tabbas manzannin ubangiji da ya aika tabbas sun zo da labari na gaskiya suna cikin wannan magana wannan jin daɗi da morewa wa nudu can isi wani kira na musamman an tilkumul jannatu urustumuha bima kuntum ta'malun za su ce wannan shine gida na aljanna wanda aka gada muku shi bima kuntum ta'malun dalilin sakamakon Allah ne dalilin abinda kuka aikata ita hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya cikin haka Allah ce wanda za muku barkan ku mara bar mai hani'an ita barka barkan ku da abinda kuka aikata a waccan rayuwar ta duniya in wani yana kantar da kai bawa kulli ka neman addu'ar annabi ya yawan addu'a ta annabawa neman shiriya da neman cikawa da imani eh hin taimakon Allah abin ya bukata taimako he da taimako da agajin Allah kuma kenan akwai maganganu tabbasin tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku bai shiga mana aikin wani daga cikin ku bai sa shi aljanna la yadkhulu la yadkhulu ahadukum aljannata amalu to lan tarasu to lan tarasu to la ana illa aka gamda Allah biya hamtin ma'ana da ruwayan annabi ka ce ɗayan ku ba wanda aikin shi kadai zai sa shi aljanna suka ce haka ya rasulullah haka ya ce hanni sai Allah ya lullube ni da rahamashi na ana maganar aikin mu kadai aikin ka kadai duk aikin ka bai kai ba in za a auna matsayin shi a baka aljanna to amma shi Allah jin kai shi gabayi mai aikin yake ba yake ba fatar tashi ba Allah ya ce ala inna rahmatullahi qaribun muslimin ita rahmatu Allah yake ba da wa yake ba masu kyautatawa yake ba nan kai da ka ta a kasan ta ba aljan ta bai rabota aljan ta bai rabota kenan ko abin da ga dama gida aljan mai rabo ne a na masu aiki ne Allah ce aiki wanda ake magana aikin da bai saka aiki ne da karan kanshi in ba da rahama ta Allah ba aikin da kadai da kai ba baka aljanna to amma ta rahama ta Allah qaribun minal muslimin Allah ce bai mutanen ƙwari Allah ke ba ita kaga anan kenan za su ma Allah godiya suna ci wani godiya za a ci musu kira ga wannan aljanna wanda an gada muku ita sakamakon aikin Allah ta yamake mu da yin aiki ɗan uwa gaskiya magana aljanna ko da ku dadi Allah tana dadi a ci aljanna kun dadi ne da magana ta kuran Allah ma ko mu ko ma Muhammad dan jila misalin misalin jannatu idan ta kona misalin jannatu idan ta kona
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من قبل لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
كمان هو هل في النار ثم ما هم يمن كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
akbar zakallahu khair dan wannan Allah ran maka mana aya da take mana bayanin Allah yake so da samu san abin dan ya sama shauƙin abin dan kai kokarin shiga wannan abin Allah ce matalul jannati lati wa'idal muttaqun misali ne ake bakar dan misali ne na wannan aljanna da aka yi alƙawalin ta ga bayi masu tsoron Allah almuttaqun wannan Allah ce fiha anharun min ma'in ghairu asid a cikin ta akwai ƙoramu na ruwa ghairu asid ruwan da bai canzawa hal abada kana okotar waye ruwan gangariya ruwan yayin da yake bai canzawa a gara asin jin da aka bai canzawa wannan bangare an gama kalar ruwan da yake na halin janna ita wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu ga wata korama ko su koramu na laban ba nuna ba ce nuna a nuna ya tsanyai ya halala ce nono nuna hatsami ne madara madara eh lefre madara eh yace walaban da wani da madara lamme takayyar ta'amuhu ba ta canzawa balle ta tsami eh madara ce lahiyayya ko yace wa anharun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am muna cikin bayanin ƙoramin gidan aljanna mun ji na ruwa tacacce wanda baya canzawa mun ji kuma na madara wanda ba ta canzawa ya ce wa anharun min hamarin lazzatin da sharibi kuma da wasu ƙoramu na giya ta aljanna a mata lazzatin da sharibi giyar aljanna ba ta duniya ba ce ba lafiya gano wala min zafun a can ta duniya a sha a yi su a rasa hankali a yi kashe a wando aka take ba ita wannan a daɗi gare ta ɗan giya iya sha iya gama rai iya haka masu ba haka ce iya sha iya ba tare ina kawo misali wai kai da kai sha mai halaka ma misali shayi premium ɗaci gamta ya yi haka ya bata ma daɗi amma ga fuskar shi ya gan fuska zai sha kan zai sha amma shan ya daɗi ba ta daɗi giyar duniya amma ta lahira lazzatin da sha rabi daɗi gare daga din mai sha ya ce wa na harun mina asalin musaffa da wata ƙorama ta ta zumuwa zumuwa ta tatta wadda ba wa tsaki-tsaki ba cuto ta tatta kudu ruwan ne gudun kan gariya ya ce ba ƙare ba wallahun fiye min kudin da tamara duk wani firuyi duk wani kayan marmari kowane an yi tanadi kuma wai ci za a yi ba wani wakita wai wanda kayan yana cikin kayan cika kawon kumburi Allah ta wuce ojufu alim rudan mukhalladun wadda ra'ayta masu tawlid a mansura wa yaqumu alayhim yaqumu alayhim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
ina magana cewa kayan aljanna ci ake wato tsarin fisihafin min zahabin ana yawo da tire-tire na zinariya na azurwa haka ake yawo a cikin ana yawo hukun zaɓa yawo ake da shi kuma kai ca ku tsofa daniya aljanna in kana so iccen ba nan ce inabi ne da ɗan mai iya sukurin kana ba kana bukata gashi a tare an kama ka ɗauka kana bukata ka cire a cikin uwa ka cire ka ci kowanne gashi na iyan kwalata kusa yake kudin fadaniya kusa yake ba wahala sai ka zaɓa ko a tire ko a sama ko mi haka ne kenan ba wani magance wadda wadda kayan niyya cikin ke cika a yadda kayan niyya ka maka ne da kayan niyya kurin kowanne gashi nan kurin gashi na kowanne ka zaɓa ka ci ka sha haka ake yawo ayat ya kawo wa ya tufu alai muldan mukhalladu wani cikin shagalin aljanna dan adam dabi'a dan adam iya so ga yaro lahi kirbur iya yawo gida wani kowa da dabi'a ka yawo lahiya iya yawo suna kai da kacin gida yaro mai lahiya suna wasa suna kai da kawowa a tsarin kasa kana to shi Allah sai ma ɗan aljanna wani tanadi ya ta wa yutufu alaihi buldan mukhalladu Allah sai tattalin wasu yara ƙanana mukhalladun kullum haka suke ba su girma kuma kuma ba ba ce yanku ba yanku ba yanku bane ba ba yanku bane ba yanku bane ba annabi ya bayyana cewa gobe kiyama duk wanda aka rita har dan laqubu gobe kiyama babu laqubu da dan laqubu da tsohon shekara 150 ko 200 duka za ka rasa kan shekara 33 eh duka ruwan ingantata da mace za su tashi tsawon su guda tsawon zira'i 60 da tsawon adam haka kenan a kiyama ba dan labu ba yaro ba karmi duk wanda yake dan musulmi tare ke dan uwan shi dan kawo tare ka kaure kenan za a tashi daya shekaru daya tsawo daya babu dogo da gaje balle wada babu dukkan za tsawo daya tashi gaba daya shekaru daya a ta mata wa urban a taraba so mata ka ne sai annu juna ne babu tsawo da yaro da gaje da doguwa babu duk ɗaya ne guda tashi ya ce wannan yara kenan annabi ya ce wannan kenan ba wannan yara ne kudin na musamman Allah ya shirya wa ‘yan aljanna don ka gani ka ji daɗi ka muri wa dufa na hulijan ce zara aitan hasimtahum lu'lu'u mansura in ka ga su zaka ce lu'lu'u ne aka watsa a wurin wal wal san gaskiya zan da aka da adam adam biya mutum dai da yadda ana ana wani wasa su a more kaga an sa jadul lumiyar kutila ta zai wal karshe ana wal kai ana wal kutila tana wasa ko tana wasan wasan wuta ko to can lu'ulu ne ba wuta to shi mai wuta lu'ulu ne eh Allah ce lu'ulu yake ko ina zaka an gauna yaran suna walqiya wal wal suna kewa kun kuna ganin kun kumore kun ku kalla ku ji daɗi kun haka Allah ce suna yawo an zaka tsammanin lu'ulu ne mansura aka watsa gidan aljanna Allah ya haba Allah ta wai za ra'ayta samma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce idan ka ga wancan wurin wancan wurin da ke da aljanna ka ga ni'ima ka ga ni'ima ta hakika yace wa mulkan kabira da mulki mai girman gaske ba wani mulkin duniya ba dan garin ka sai ka tarke ma ka tawala da adawa ma ka tarke ma ka tsoro ka shiga ka tsoro mun yan bunniya ka suka sama tawaye suka shiga ka tsoro na kan ka sujuyu suka shiga ka tsoro mulkin duniya kai mulkin duniya ya tsoron ka albe shi ya tsoron ka abushi mulkin ko mulkin zai kare wata mulkan kabir mulki ne har abada kuma zala ya ce talakan ne talakan aljanna iya da duniya duniya so goma ba dubai ba kowa maraka ko saudiya ko ina ne duki a duniya gaba daya wannan wata talakan ne da abin da Allah subhanahu talaka ne ta ake mulki ce Allah sai sallaka ta izada ta sama in ka ga wancan wurin ra'ayta ni'iman wa mulkan kabira ka ga ni'ima da mulki bi girman gaske Allah kai mu lafiya ke wannan wurin kenan shine halin da ake ba labari na gidan aljanna na kamar yi wa alama ina cin gaba da karatun mu can karatun
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
بما إذا بوا أوتان آية من تقرأ شيء الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا قوديا تاتبتك الله wanda ya gaskanta mana alƙawalin shi wa awrasna al-arda natabawwa min al-jannati haythu nasha ya gada mana ƙasa gida na aljanna natabawwa min aljanna muna yawo aljanna haythu inda muke so haythu nasha inda muke so kamar mai sarauta ko ina mulkin ka ne kurin mulkin ka ne he inda kai je inda muke magana cewa ka san wa abin mulkin yake ba labarin wani gida da kake da shi yace 60 miliyan fi sama mil sattin ne ba mita sattin gidan ba a mil ba kilo sattin ba sittin milan fi sama mil sattin ne birnin ne sama me kuma sai ce da na kai shiwa ce min lullun mujawwa ba da birgi ba na laka ko suminti ko wani fara beton a a ce lullun mujawwa annabi ce wannan ruwa ko abu ko a cikin sai musulun birnin ne guda an kwakware lu'ulu'u diamond jami'an ya kwarkware aka gidan kuma sama mil sattin a sama kuna hama na ku metin ɗari da ba mu iyakar metin metin kilo ɗaya iyaka kilo ɗaya to shi wani mil ba kilo ba mil sattin a sama ya ce fi ya alu larar ba atun ba da ce cikin wani gidan wai ya ce duka kurin matanka ne ya ce wata ba ta so wata ba ko ina shagadi kurin ake eh haka annabi ce kun naka ne wannan gida guda ne kun gida guda ne kilo to naga sauran wace ake mulki kenan Allah yace ga mun suna ma Allah godiya na tabawu min aljannati haythu nasha muna yau aljanna inda muke so sai Allah ce fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki Allah sama ladan masu aiki shine wani aya da ya kawo da Allah yake cewa watar mala'ika ta hafin min haular arshi kuma ce donin magana muna magana ne ta mahashar ta hilin kiyama an ƙare an ba mu labarin hisabi da aka yi zawar ubangiji bayan ƙare hisabi an yi awo wasu gidan wuta wasu gidan aljanna an tsana magana ne akan mahashar sai ce yi wata da mala'ika ta hafin haular za ka ga mala'iku hafin min haular arshi zagar mala'iku sun kewaye sun zagaye sun kewaye al'arshi kuma wannan mala'ikun yusabbihu na bihamdu rabbihim kurin ba komi ta tasabihi kurin suna tasabihi game da yaban ko godiya ga ubangiji kurin tasabihi kurin suke mala'iku suna zagayen al'arshi ya ce wa ƙudiyar bayanin bilham kuma Allah ya yi hukumci tsakanin bayi hukumci na gaskiya an ƙare nan kama an ƙare amma hilin kiyama a takaice an ƙare kile wasu a malatar fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir wannan hukumci na Allah yi ya ba ko matsayin shi kuma hukumci na gaskiya wakil alhamdulillahi rabbil alamin ibn kasir na ce nan ma'ana duk wani kauli gaba ɗaya duk halittun Allah za su ma Allah godiya za su tabbatar cewa alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya kowa ne godiya Allah yana da haƙƙin godiya ga kowa illa batul qur'an karshen zumar sarakon gafir
بسم الله الرحمن الرحيم حميم na'am
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
غافر الذنب قاتل الذنب وقاتل الدول شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير
نعم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم bayan harfin wannan da Allah ya san hakikanin fasarar shi ha da mim wannan da harfa na harko na bude alqur'ani mun sha bayani a ba na abin da Allah ke tabbatar mana cewa tanzilul kitab sabkar da alkitab ma'ana wannan littafi na alqur'ani sabakakke ne min Allah daga Allah daga cikin siffofin Allah suna al'aziz Allah wanda yake mabuwayi mana al'aziz mai abin da ya so ba abin da ta gagara shi kuma al'ali masani iya komi a kan ilimi Allah mai wannan iko mana siffa shi ne masabikin al'ur'ani don ka san girman abin daga ina ya zo daga cikin siffofi siffa suna na Allah ghafirar zam Allah shi ne ghafirar zam za ka yi laihi ka tuba ya yi maka cikin suna turmi da annabi ke balla bacin suna turmi wata inganta dai Allah mai gidan dubuwa yana cewa ya bi na adam mara jauta ne wata awata ne ka fito da alama kada min kawai obali ya ce da obali zunu a nana sama su masaka su malaka ta lamta shirka mana dai ruwaye cewa ya ɗan adam matuƙa ka kiraye ni ka nemi fata a wajena zan gafarta maka duk irin abin da kake da shi kuma wala ba na kula da girman lahinka ka fito daga wala baka yi wala ubali ba ruwan Allah inda ka tuba shi abin da ta fi matsalar adam zan tuba zan tuba shi ne matsala zai yi yau shi za ka yi baka labarin ajalinka amma dillai ko hatta shirka da Allah hatta shirka da Allah cin ka cewa Allah bai gaza shirka kullun da kace Allah bai gaza shirka an san ma'anar magana in ka mutu da ita ne ko shirka da Allah ka bauta mu dodo mi ka bauta ma duk abin da kai in dai ka tuba Allah gafiru zambi ne zai gafarta yace Allah gafiru zambi ne dan haka ba mai gafarar zunubai in ba Allah ba na kafi zunubai ba mai gafarar zunubai sai kai an ce wannan kalma Allah iya so ji bawa ya ce wala gafiru dhunuba illa anta kalma ce da Allah ke so bawa ya kai rada ba mai gafara sai shi ke nuna kane ma zai magawara bai iya maka illa ya ma ƙarya kuma ya gare ka ba mai iya gawara mai Allah yace shine gafiru dhan wa qabil tawb shine kuma mai amsa tubabawa ne tubabi Allah ya yi hudud ya iyaka nan ya sa zina misali shan giya ƙariya luwa duka ake barza aka ma iyaka hudud kaka ƙetara bawa shi ɗan yaudare shi ya tsallaka shinge ya tsallaka ganuwa je waɗa to yanzu me ya tuba an arujo mina ma'asiya kenan wannan iyaka da ka ƙetara kai kana so ka dawo to Allah shi ne ƙabil tawb za ka dawo kuma ya amshe ka kai lahi idan ka tuban kin zai gafarta maka shi mai gafarar dambi ai yanzu abu biyu ne ka shiga gandu da ba naka ba ka yi wata banna ka ci abu da ba naka ba ka zago an akwai laihi da ka yi kuma akwai yanzu in ka dawo yaya matsayin ka bayan ka dawo laihin da ka yi a can Allah zai yayi maka an ka tuba kuma ya karɓe ka inda ka dawo a matsayin layin bayi na ƙwarai ka shiga layin mutanen kwarai ya gafarta maka shi ne gafirar zam kuma makabilar tawo kuma ya ce shadidu da ƙabu a lokaci guda zai tawo Allah kenan kuma lokaci guda Allah wani siffa mai gafara ne mai arzar tuba ne amma shadidu da ƙabu Allah kuma idan ya kamu iya kamu mai tsananin gaske babu daɗi kama Allah mace zai tawo Allah ma'abutun fadala ga bai. Don wannan shi ne, mun kanta wannan, Ibn Kasir ya kawo wannan asarkin na Umar bin Khattab. Akwai wani cikin mayaƙa mutanen Sham, masu zawa kawo agaji cikin mujahidai. Mutumin sananne wajen bala'i da kawure, bai jama daɗi, kowa kan shi. Kwana bi Umar bai gan shi ba. Sai tambayi, wai nawa ne? suka ci haba wani ya zama ɗan duniya ya zama ɗan duniya can ya sha shan giya kodan kodan ruwa ke kodan suka ce iya shan ruwa iya ruwa ya zama ya shan ɗaya kuma ɗan giya in wannan darasi ne umar ya ce a kame takarda umar sai ya sa aka yi mai takarda min umar bin khattab kaza kaza kaza ila fulan sai sami wani hukumin aya cewa ghafirin zam wa ƙabilin taub shadidin iqab jittaun la ilaha illahu ilin musu kurin ya ce aka yi mushi a ci daga umar nan kuma ya cewa sahabbai sauran abokan zama Allah kuma ya addu'a Allah shirya da shi Allah mai doshi kuma ya addu'a Allah shirya da shi aka aka yi takarda aka ce ga takarda daga umar ce ni ya ta shi na ɗan duniya na zan umar da shi ina zan umar ɗan duniya ni umar suka ce kai aka ce ya musa ya buɗe daga min umar daga umar bin khattab zuwa gare shi ci iko Allah to abinda abinda ba shi tsoro abinda taimake shi yace sai buɗe ya karanta wannan aya ta Qur'ani ghafir zan Allah kenan mai gabar zunubai kuma ƙabilin tau ya amsa tuba shadidi da kafin matsayin mu ba duka biyu duka shi nan ga fadala ga alƙuba ya ce Allah Allah mai girma ya kwaɗaitar da ni ga tuba kuma ya mun barazana da azaba yin kunkun wannan aya ƙarshe ne ya kuma ya kuma ita ta mai tsoro kun sai tuba tuba ta gaskiya kuma ta hikimar Allah bai ji bayan tuba Allah mai cikawa azu aka ba umar labari cewa wannan bawan Allah ga halin da aka same shi ga abin da ya wakana ya ce haka ya kamata kuma ɗan uwanku suka bar hanya kakku taimaka min shaidan a kansu wanzu misali za a zama labari wani ina cikin halin sunna misali an zuwa a ci aika kaza ai wani sunna haba kun kuri ce sun iya sunna a yau da gawa zaman gaji ya zama kaza shi ke na a mai lahi ne ya lahi don ya sunna ya ta bida wata bida ce ma zai bashin gaba ce zai shi ke na ya rufu nan gaba daya hawa abin da ya kaza da shi aka kaza aka zanawa shi ke na an kun kuri shi ke nan sai aka aibanta shi ana ɓata shi ba haka nan duk lokacin da mutum ya bar hanya kana tare da shi ka iya magana yi kokarin sayo shi hanya hatta dan duniya zaka ce dan duniya dan duniya shi kenan dan duniya haka yazo dan duniya yazo daga bala da cai daga dan duniya daga dan duniya kenan shi ake wannan harka ake bangaren da'awa duk lalace mutum duk lalace shi kaka ce a shi ba mai da'awa ɗan duniya ne yi ƙoƙarin kai gaba hanyar da za ka mai don ka isa mai da da'awa shi ne naka amma ba a ce shi ke na an ƙare wallah ba ka bane ba a ce shirya tana hannun Allah ya ƙoƙarin neman rabon ga kurin ma ba a yanke kamna a ce wani bai wa imani wadda ibn ibn khattab ibn ibn khattab iya cikin masu ganawa musulmi azaba a makka ba su ba su jarsu dadi har kuma kuma addini iya cikin na gaba gaba ma musulmi bala'i har lokacin hijira za a zuwa habasha ɗan uwan umar cikinsa ɗaya sai bayan biya da ɗaya da kyautar da kaushin hali sai mijinta ya game da umar a wurin tahiya sai mai a sabka lahiya yake ce mada wance kin ga abin da aka yi ta take ga mijin ita ce ce ita cewa sabka lahiya ita ke ce mijin ka aga umar wani har sabka lahiya mini ta ce an yi an buga musulunta ba ta kira lafiyar magana Allah da umar na musulunta jikin ba mashi mahadu ba jikin haɗar ma ya musulunta ya kira magana shi a ganin shi umar ya musulunta jikin ba mashi ma ya musulunta cikin mar Allah ga umar shi zai shi zai mutum sashi ba sawaye masu mashi ka zai haɗa na mutu su mace ma na mutu su mace amma ga sunan umar mu khalifa na biyu shirya ta Allah shi ya zo dan duniya ne gyara wa addinin Allah wala kai ka mashi umma kuma kuwa shi zai wanda ke magana ba ba san su mashi umma ko na ce dai umar musulunta ga umar ya musulunta kuma ya zo ya zama halifa na biyu a cikin musulunci naka yan wadda awa kai naka isarwa ne shirya a nan Allah amma ba a yanke kamar a ce wani ko da yana ɗan duniya kurin shi kenan ƙiyar da shi kenan a alƙon mai nasiya mutu sabon a dangana amma ba ƙiyar mutum da ya mara hanya a nan ƙoƙarin jin mero shi kan hanya shi sai umar ce musu haka ya kamata ku da masu barin hanya Allah ya taimake mu Allah ya ci gaba ya ce wakinan aya kina aya gafiru zam Allah mai gafata zunubai wa qabilu tawb mai amsa tuba shadidul iqab mai tsananin uquba zitawl ma abucin fadala la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine ila ma'ana ma'bud babu abun bauta akwai na ƙarya amma bi an ina abun bauta na gaskiya Allah shi kadai ne kuma ilahil masir kaje magana kun gaba daya za a ƙare gaba ɗaya zuwa ga Allah mai wannan siffa makomar kowa take da wanda yi na ƙwarai da wanda bi ba dole ka koma ga Allah ci gaba
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد
Allah ce ma yujadilu fi ayati Allah illa alladhina kafaru ba mai jayayya kan ayoyin Allah rigima neman sarrafa aya neman ƙaryata ta ba mai jayayya a cikin ayoyin Allah illa alladhina kafaru sai kafurai fala yaghurruka taqallubul bilad Allah ce kada kai da kawowa ko ci gaba kamar Allah ta lagunan da lazin takalu lagunan cikin arab lagunan da lazin kafaru talabu lagunan da takadduban lazin kafaru mata'un qalilun متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
وبئس المصير وبئس المهاد
Allah ce la yaghrurnaka taqallubul ladina kafaru fi bilad kada ci gaban kahure a duniya gine-gine hanyoyin sadarwa abubuwa da na ci gaban duniya Allah ki kira manzon shi wannan dabi'a ce domin su aiki su da duniya ce musu kai kurin a gina duniya ne a yi kera kaza a gina kaza a yi kaza hanyoyi sadarwa ha- abin hawa ƙasa sama shine kurin da musu kai to wannan abin ana kira kai wannan abin kai ya ruɗe ka kai ruɗe ka ya ce mata'un ƙali eh kayan suna ka morewa na jin daɗi amma mata'un ƙali ɗan jin daɗi ne kaɗan ila morewa ce kaɗan ya ce za a ƙare a ji daɗin sun mama a wahun jihannam makoma jihannam mai amfani jin daɗin rayuwa a ƙare a gidan jihannama ya ce wa misir mihad yan wannan akwai jan hankali na kullum musulmi da bayyar kahuri kuma har yau iya wannan Allah na ke annaba kashewa Allah ke ma annaba kashe fala daruruka taqallubun kadda kina akwai abin jin hankalin kai wasa sai su dake hankalinka kai ma a gina kai ma a gyara kana nan baka abin da ke gaban ka ba dan wa yau idan ka diba al'umma mutane a kullun ya ta kullun qur'ani jagoran mai imani ne tun da qur'ani a cikin rudu wallahi shi ke janyo ka kima raga ma yake ma linzami yau yau ba yau rayuwar mu ya rayuwar mu za ka gaba abin da sha mutane kai wallahi duniya duk ana magana wani shugaba ya kaza ana waye a ya yi kwalta ya yi benaye ya yi ma'akata kaza ya yi izini kaza kullum duniya ce hukun zama a ta magana ba ka yi masallaci ba wata gwamnati ta- ta ta- ta masallaci ko makaranta ba masallaci ba kwarin duniya ce an gama ya bashi ya yi izin ya yi kwalta ya yi hanyoyi kasa da wa ya yi gina kaza an gina izin kaza an gina mata kaza wasu asa kurin duniya ce kuma wani yana ce kayan haka an kashi ana zaman lahiya ana yawan shugaba wani abin da kurin ne kowa zai yabe shi a yi zama awon guda awa biyu ana yaban shi an gani ana zagin shi ana wulakanta shi ana abin shi to wannan abin ne bi wani abu ba wani abu na addini da zai bi ana magana kan shi ba ma ba ma cikin program din ba ma cikin program ko program na ƙarya ma ba magana addini kaza ba mu ko program ko ko program dukkan program cikin kudin duniya ce a gina kaza a dasa kaza a ƙera kaza a bako kaza kaza kurfi kuma haka mutane suke ko a sun yarda ka kenan me ake nan rayuwarmu ta ce a gina duniya duniya kun samu da kai kuma ka gina ka bar ta dole can kuma baka gyara can ba baka gyara can ba a wannan shine Abu Hazim lokacin da Halifa ya zo yake tambayoyi cikin tambayoyi yake mishi yace wannan har na na kada mutu eh Halifa ka tambaye shi Abu Hazim ko me yasa muke kin mutuwa me yasa muke kin mutuwa yace dalilin shugaba dalilin kin kuke kin mutuwa yace kun gina duniya kun rushe lahira sai kuke gudun barin inda kuka raya kun shi inda kuka rusa haka yana ce cikin duniya duniya ku gina ita kuka gyara shi da duk kusan barin ta ku san barin duniya da ita kuka gyara amma can ku rusa ta ku gyara ta ba Allah shi da mu kin da a takaice Allah ya ce fala yaghruka taqallubun fil bilad kada ka ci gaba kai da kawowa a garuruwa wannan abin da ka hore kai rude ka kai dame ka kai da hankalinka ba su aka fara ba kazzabat qablahum qaumun كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم مم.
فكيف كان عقاب
yace kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzab min ba'dihim ai kahin naka kafuran kahin su an yi wasu kahurai su ƙaryatar da manzanni kahin kai irin mutanen nuhu wanda wa'azi shekara 950 ya wa'azi kaman ba a yi a ba shi kashi a koro shi a ci an ba a yi haka aka yi ta yi shekara 950 labisa fi alfisan da ilakun tina amalaci shekara duba mutum ya dace ya ce wani azabu min ba'adin wani an kanu ko shi da farko ya ce da al'ummomi ƙungiyoyi al'ummomi daban-daban banu an yi al'ummomi da dama wani kojin sun karyatar da manzannin Allah ba kaga aka fara ba kuma ce yadda ake ma barazanar Muhammad kullu ummatin bi rasuli duk al'umma da aka halaka da su a ce ko ta al'umma ta nemi ta himma wajen annabin da aka aiko mata li ya'khudhu kina kun annabin an nema a kashe dukan su sun nema su kashe annabin inda aka nema a kashe ta yana ana ana ya ce nan ana manzana ta siliya ana malamin ta siliya a kwanta mai da hankali kai ta da hankalin shi irin adawa da shiga mu da ta da bala'i daga kaurai a ba kanka aka fara ba tun nuhu bayan shi ayyuka al'umma masaiwa udun al'umma haka suka ranka yi suka nemi sun nemi kashe manzan yace wajadalu bil batil yudhidu bil haqq kuma al'umma dukan su sun rika rigima jayayya su kawo ƙarya da shuba su rika neman hada da gaskiya da ƙarya kuna har mutane kenan mutum zai kawo shuba ka ga gaskiya ƙarara amma zai ɗauko wata ƙarya da rika sokowa wajen ka a gaya ni gaskiyar ka kawo nan su kawo nan ka yi nan su yi nan haka halin su yake su ma ka yi ake maka su ma an musu وزاد بالباطل كما سنين زهية دكالية ليوديح جيب الحق ويدان أروس قسكيا أن يهوالا أن يهواما يازا أيكا أغاني قسكيا كل متمن بنزا ولكن كم بتا شي هواما يكي كا أغاني كلمة قسكيا كيزي دنجنا ما بتا tun da tun da fara maka fara nan kace ba ina zan shirye da ku ina gudu muku shirye ina gudu muku bata ne eh ina shirye da ku ne to duk ba ta ce haka yake kuma ko a yau duk mai masu faɗa da gaskiya so suke su kawo shuba su soko ka a gane gaskiyar da ake hudu hala mutane kenan kun haka ne ya ce fa'akastuhu dona al'ummomi ƙarshe dai Allah ce na gamsu kamu kamu na azaba fa kai fa kana iqab yaya kamun Allah ga wa'annan al'ummomi nan kenan darasi ne suna labarin adawa samudawa wasu ma suna kusan su domin samud suna cikin saudiya har a yau samud gidajensu iya nan cikin saudiya zuwa jordan iya ka saudiya da jordan kilo kamar daga madina kilo da bakwai na wani abu iya nan har yau garin kwarin mana an gudu sun je sun kai ziyara garin iya nan har yau da gidajen da komi da rijiyo da komi kamar kai magana sun mutu wannan kenan wannan darasi ne ga abin da suka yi ƙarshe ne ga yanda ba wanda ya sha fakaifa kane kamalata yaya ukubata ga waɗannan al'ummomi da suka hada da manzanninsu tabbas Allah ya gama da su kenan kuma na yanzu kamun Allah iri-iri ne ita dai gaskiya diyan da aka sha wahala ya ta tabbata duk waɗanda da gaskiya ba ta rushewa ƙariya za ta rushe ko mutum zamani tabbas yace wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun
na'am to wannan abin da ya gabata yace wa kadhalika kenan yanda Allah ya ma wa'annan al'ummomi tun Nuhu alayhi salam da al'ummomi da dama masu yawa bayan Nuhu sun yi rigima da gaskiya sun yi nemi kashe manzanninsu an yi kai da kawowa ne ƙarshe kowanne Allah ya sabkan mai da azaba daidai gulgulun shi Allah kowanne ya kama shi da ukuba daidai tashi wasu da iska wasu da tsawa wasu da ruwa wasu da ƙasa ta tsage wasu da ruwan duwatsu da sama wannan haka Allah ya shirya ma wannan bayi nashi yace zaka kina ka zalika haqqat kalimatu rabbika alladhina kafaru haka kalmar ubangiji take tabbata kan dukkan waɗanda suke kafire ne wancan na hoko ne kenan har na ƙarshe duk lokacin da wani kawuri da kafirce ma Allah ya bar hanya ayyana ba a dawo da addinin Allah haka Allah zai mishi wannan haka Allah ya tabbatar wannan hukuncin akan duk wanda ya kafirce ma Allah Allah ya kunce annahum ashabun nar cewa za a kare kai da kawowa wa'annan dai ɗan wuta ne ba mai raba shi da wuta dan wani ganin ya kamata ganin za mu shiga bayani na masu ɗaukar al'arshin Allah gobe kiyama yawan muna fatar cewa da mutu ƙur'ani jagora ba kurin a karanta ba ne ba a ji labaru da su wani a karanta a ji labaru a dukkan izina yadda Allah ya daina ƙware muna fata Allah samu layin bayin shi da ƙware mu kauce ma abin da suka yi aka musu azaba mun ji labarin bayan shi na ƙwarai mu yi ƙoƙarin yin abin da suka yi don samun irin rahama da Allah musu don Allah ba shi da suna ƙabila kaza ko suna wane kurin aiki ne tsakanin bawa da Allah aiki kurin inna akramakum inda Allah atqakum mahi matsayi karamci a wajen Allah mafi jin tsoron Allah mai aiki ba suna ba ruwan Allah da suna na kaza nake kaza nake baki ba ruwan Allah kurin waye kai waye kai tsakaninka da Allah Allah taimake mu da tabbata kan hanya ta kware Allah kai sanin sanin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ighfir warham mawtana Allahumma ighfir warham mawtana Allahumma ighfir warham mawtana amin subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام